بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu dama haɗuwa wannan masallaci na Bangazi wanda yau muna 26 ga watan Jumada al-Akhira hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1444 wanda ya daidai da takwas ga watan ɗaya shekara ta 2024 miladiya wanda yau majalisi ne na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul baqara yayin da muka tsaya aya ta 200 da sha biyar yau ku za mu tashi aya ta 216 mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم نعم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Kutiba bi ma'ana an wajabta muku, an farlanta muku alqitalu yin yaƙi, yin jihadi wa huwa kurhun lakum, kuma shi jihadi kurhun lakum abin ƙyama ne a zukatanku, saboda a ɗabi'ance mutum baya son ya fita ya yi jihadi, ya fita wurin yaƙi. ina fata mun gane shine Allah madaukin sarki yake ga masu imani an wajabta muku yin jihadi ku fada ku yi yaki dan ɗaukaka kalmar Allah wa huwa kurhul lakum shi jihadin nan abin kyama ne a zukatanku a ɗabi'ance mutum baya son ya baro iyalinsa mutum baya son ya baro ƴaƴansa da dukiyarsa da gidajensa mutum baya son ya je inda zai iya rasa rayuwarsa a cikin koyaki akwai barin gida akwai barin iyali akwai barin dukiya a fita a fagen fama akwai yiwa a yi maka rauni ko a ji maka ciwo akwai yiwa ka rasa rayuwanka ta yadda wani zai kashe ka kai shahada a fagen jihadi kaga abu ne wanda a ɗabi'ance zukata ba sa son haka shine Allah ya ce kutiba alaikum alqitalu wa huwa kurhul lakum wannan aya tana bayyanar da wajabcin jihadi ga Allah da Allah ya dora ma musulmi Allah ya wajabta ma musulmi yin jihadi dan duka kalmar Allah shi yasa Imam Zuhri yace al-jihadu wajibun ala kulli ahadin shi yin jihadi wajibi ne akan kowane ɗaya daga cikin musulmi ghaza aw qa'ada yana cikin yakin ne ko yana zamne baya cikin yaki falƙa'idu alaihi idastu'ina an yu'ina wanda ke zaune abin da ke wajibin shi idan an nemi taimakonsa ya taimaka ya fita ya jihadi wa idastughitha an yughith haka idan aka nemi agajinsa to ya ba da agaji wa idastunfira an yunfir an yunfir haka idan aka zaburar da su dan su je su yi jihadi to wajibin su ne su yi jihadi wa in lam yuhtaj ilaihi qa'da idan ba a buƙaci hakan ba sai mutum ya zama sakiya ina fatan mun gane kenan dai fita jihadi fardu kifaya ne idan aka samu wasu kaso daga cikin musulmi suka fita wanda sun wadatu sun isa su je su kai farmaki su yi jihadi don hana kafirci da shirka a doron ƙasa don kuma ƙwato raunana daga cikin musulmi da suke hannun arna don kuma ɗaukaka kalmar la ilaha illallah to a wannan lokacin sun sabke masauran da basu fita jihadi fi sabilillah kenan fardu kifaya ne idan wanda suka isa suka fita don yin jihadi sun ɗauke masauran laifi amma a taru duka a zauna ba a yin jihadi wannan laifin zai shafi kowa da kowa ibn kathir ya ce game da fasar wannan aya هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين wannan aya dalili ne take nuna cewa wajibi ne da Allah ya dora ma musulmi yin jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah an ya kufu sharral a'da'i an hauzatil islam dan musulmi su yi ƙoƙarin kare sharrin maƙiya daga iyakan musulunci wani abin da zai zama to tangarɗa ne ga musulunci ko keta alfarman musulunci wajibi ne musulmi su tashi su yi tsaye wurin ganin sun kare makiya don kasu farma musulunci imamu muslim ya fitar da hadisi an abi huraira qala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazwi mata mitatal jahiliya duk wanda ya mutu bai yi jihadi ba bai labarta ma zuciyarsa ba da yin jihadi da ƙaunarsa to wannan zai mutu irin mutuwa ta mutanen jahiliya kenan kaga wannan aya tana nuna yin jihadi wajibi ne akan musulmi ina fata mun gane idan jihadi ya kumshi sharaɗansa da dokokinsa kamar yadda shari'a ta tanada akwai jagora a matsayin jagora na musulmi gaba ɗaya ba wasu ɓangare ba su fita daga cikin daula su makansu jagora a matsayin imami su ɗauki makamai suna kashe musulmi da sunan jihadi wannan ba jihadi ba ne ɓanna ce wannan ba jihadi ba ne ba khawarij ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarinsu ina fatan mun gane amma jihadi da ya kumshi shirɗansa ya kumshi dokokinsa ƙalƙashin jagora na gaba ɗaya to wannan jihadi idan aka kira ku dole ne cilas ne ku je ku share ka ku yi jihadi shi yasa annabi ya ce duk wanda bai yi jihadi ba sannan baya jin a ransa kwaɗayin yin jihadi baya labarta ma kansa yana gurin ina ma da a ce yau ina fagen daga don ɗaukaka addini to wannan zai mutu irin mutuwa ta mutanen jahiliya Allah ke shi mai kare kaga wannan yana nuna cewa ƙin labarta ma rai jihadi da ƙin sansa da shagaltuwa da duniya da abin da ke cikinta da mantawa da jihadi alama ce daga cikin alamomin munafikai munafikai suke da wannan alama ba ruwansa da jihadi ba sa san ma su fita jihadi saboda yadda suke son rayuwarsu da dukiyoyinsu yadda suke son su zamna lafiya sun gabatar da hakan akan san Allah da san manzon Allah da san musulunci Allah ke shi mai kare haka imamu tabarani ya fitar da hadisi da sanadi ingantacce an abi umam an annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala daga manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi annabi yace alaikum bil jihad ina foron ku da yin jihadi fi sabilillah dan daga kalmar Allah fa innahu babun min abwabil janna sau da shi jihadi wata kofa ce daga cikin kofofin gidan aljanna yuzhibu Allahu bihi al-hamma wal ghamma Allah maɗaukakin sarki yakan tafiyar da baƙin ciki da damuwa ta hanyar yin jihadi fi sabilillah ina fata mun gane kedan idan jihadi ya kama a yi shi da makamai ya kama a yi shi ta hanyar fito na fito da abokanan adawa to wajibi ne a fito a yi shi in ya kama ta hanyar bada dukiya ne mai dukiya ya bada in ya kama ta hanyar yada ilimi ne da karatu masu ilimi su yi haka in ya kama ta hanyar masu ƙarfi ne ta yadda za su zartar a yi ko su hana a bari wajibi ne a wannan lokacin sai wannan aiki ina fata mun gane kenan dai jihadi wani abu ne wanda da shi Allah yakan ɗauke damuwa da kuma bakin ciki amma idan aka samu al'umman musulmi sun shantake akan san rayuwar duniya sun fuskanci duniya da abin da ke cikinta na ƙawa ba su da wani guri sai su tara su yi gidaje sai manya-manyan motoci suna ta auri sake don jin daɗin yin auren ba wai don zama da matan ba ko to a wannan lokacin wallahi zama ƙalƙashin ƙasa shi ne mafi alkhairi sama da tahiyya a saman ƙasa an shiga cikin wani hali an shiga cikin wani mummunan halin da mutane ba za su ji daɗin rayuwa imam abu dawud ya fitar da hadisi da sanadin ingantacce hadisin umar an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala manzo Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi yace idza tabaya'tum bil'ina wa akhadhtum adnabal baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihada sallata Allahu alaykum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace idza tabaya'tum bil'ina idan kuka dinga mu'amala ta al'ina kasuwanci na al'ina wata hila ce wata dibara ce da ake yi don a ci riba wanda sufarta shi ne mutum ya zo wurinka don ɗaukar bashi sai ce ba ni shinkafa ton guda nawa za ka sayar mini sai ce wannan shinkafar zan baka ita a matsayin miliyon guda sai ce to na karba kai kuma ga ta yanzu na baka bayanin miliyon bakwai sai ba shi miliyon bakwai nawa zai mai domin shi eh kun gane ko zai karbi shinkafa ton guda sai mai shinkafa ya ce zan sayar maka da ita a miliyan guda sai ce e na saya amma ba ni da kuɗi kai tsaye ba ni shinkafa ba zai tafi da ita ba a nan take sai ce tuni ba ni miliyan bakwai a kanta waya ba ni ɗari bakwai nike son cewa ba ni ɗari bakwai a kanta a shi shi yasa lissafin ya rikice yan kasuwa ne suke sai ce ba ni ɗari bakwai a kanta sai kilga ɗari bakwai ya bashi shi kuma idan zai biya shi nawa zai bashi biliyan guda kaga dibara ce ta hanyar cin riba shine idza tabaya'tum bil'ina idan ya kasance kuna irin wannan mu'amalar ta cin riba a fakaice wa akhadhtum aznabal baqar sannan kuka riki wutsiyoyin shanu bi ma'ana kuka riki shanu kuna bayan su ba abin da ke birge ku sai yin noma da tara cimaka shine kawai ke gaban ku wa raditum bizar'i kuka yarda da abin da za a samu na amfanin gona ba wai ana zargin yin noma ba da kuma neman abin da yake amfanin gona ne a'a kun rakana kun yi rukuni zuwa ga neman duniyar da tara ta kawai shine ke gaban ku wa taraktumul jihada sai kuka bar yin jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah annabi ya ce sallallahu alaikum dhulla sai Allah ya dora muku kaskanci akan ku Allah zai dora muku kaskanci ku ga ga ku da yawa amma kuma a samu ta daula ya karama da in aka jefo ta a cikin daular ku za ta bace ita ke sarrafa ku ita za ta ce ku yi kaza ta hana ku kaza ta kwashe dukiyar ku ta yi abin da ta ga dama da ita ina fata mun gane ku ga daula kamila muta kamila ga shugaban ga mabiyan ga rundunar ga makamman ga ƙarfin amma daga can ake juya shi abinda ake so shi zai wannan ba kaskanci bane ba ina shugabanci yake an hana ka yin abin da kake so babu shugabanci to haka annabi ya ce za a zuba muku kaskanci Allah zai zuba kaskanci akan ku ba yadda zai Allah ya dokake wannan kaskancin akan ku sai lokacin da kuka dawo akan addini kuka dawo kuna yin da'a ga Allah madaukakin sarki kuna kiyaye dokokin shi abin da yace ku yi ku yi abin da ya hane ku ku hano kuma ku yi shahadi dan ɗaukaka kalmar Allah subhanahu wataala ina fatan mun gane shine kenan wannan aya take yin magana kutiba alaikum alqital wa huwa kurhun lakum asa an takrahu shay'a wa huwa khairul lakum ai za ku so wani abu asa an takrahu shay'a wa asa an takrahu shay'a ko so da dama za ku ƙi abu ku ƙyamace shi wa huwa khairul lakum alhalin wannan abin shine alkhairi a gare ku wa asa an tuhibbu shay'a kuma mai yiwa ku so wani abu wa huwa sharrul lakum alhalin wannan abin sharri ne a gare ku za ku ƙi jihadi saboda abin da yake tattare da shi na wahala a iya rasa rayuwa a iya rasa wani shashi daga cikin gabbai amma shine mafi alkhairi a gare ku saboda da jihadi ne za ku samu buwaya za ku samu ɗaukaka ba wanda isa ya nuna muku yatsa wanda ku yi nuna muku yatsa za ku iya karya yatsa shi sau da kun kiyaye dokokin Allah kuma sai Allah sai kiyaye ina fata mun gane wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya riga ya san abin da yake amfani gare ku ku kuma barka ku sani ba sai Allah ya ce
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah ce yas'alunaka an shahril haram annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ana tambayaka dangane da wata mai alfarma ko watanni masu alfarma watanni masu alfarma sune watan dhulqa'ida da dhulhajj da almuharram da watan rajab watanni ne wanda aka haramta yin yaƙi a cikinsu watanni ne na aminci da ba a jin ƙaran ƙarahuna ko ƙaran suka da sara a cikinsu saboda an haramta yin yaƙi a cikinsu to kafirai na tambaye ka dangane da sha'anin waɗannan wata mai alfarma ko kuma masu imani na tambaye ka dangane da sha'anin yaƙi a cikin wata mai alfarma sababin sabkan wannan ayar shi ne manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya fitar da wani kaso daga cikin sahabbansa mutum guda takwas ya sanya jagoransu shine abdullahi ibn jahsh su fita su je daidai wata bishiya da ake ce mata annakhla wadda wannan bishiyar tana tsakankanin makka da garin ta'if sai annabi ya tura abdullahi bin jahsh ya ce abinda nake so da kai ga saƙona na baka wasiƙa ta wannan wasiƙa karka buɗa ta sai bayan kwana biyu abdullahi bin jahsh ya fita da mutum guda takwas da annabi ya ce su fita tare da su daga cikin mutanen madina al'ansar kenan bayan tafiyar kwana biyu abdullahi bin jahsh sai buɗe wannan takarda sai ga saƙon manzan Allah a cikinta. Abdullahi bin Jahsh ka je a daidai wannan bishiyar annakhla wadda take tsakanin Makka da garin Ta'if. Idan ka je nan ka yi dakon ayarin Qurayshawa da suke fatauci na kasuwanci daga ƙasar Yaman. Abinda nake so da kai ka yi dakon ka samo mini labarin su ka zo ka bani labari. Amma mutanen nan guda takwas ka gaya musu. babu cilastawa ga kowane ɗaya daga cikinsu wanda ya ga dama ya tafi wanda ya ga dama kar ya tafi bayan kwana biyu ya buɗe ya karanta musu da ya karanta musu suka yarda duka suka ce za su tafi ya ce to kun ji saƙon da ke ciki wanda ke da niyyar ya fita ya shahada ya biyo ni wanda kuma baya da wannan niyya ya tafi yasa duka ko suka yi ittifaki suka tafi sai mutum biyu wanda ba su tafi ba su ma rashin tafiyarsu shine raƙumin da suke bayayya a kan shi sai ya ɓace musu ya kangare musu sana biyar shi sai ya sa aka tafi aka musu abdullahi bin jah ya je daidai wannan bishiyar yana zuwa daidai wannan bishiyar sai ga ayarin ƙureshawa ya zo sai suka haɗu a daidai wannan bishiyar ayarin ƙureshawa yana ganin wannan mutanen sai suka ji tsoro sai aka ci sa'a sa'ad bin abi waqqas in ban manta ba daga cikin su yana da aski sai fuskanto shi suna ganin shi suka samu nutsuwa suka ce to wannan mai askin alama ce ta aikin umara ko wanga wanga masu yin aikin umara ne da aka kwantar da hankalinku su kuma kaga ba masu yin aikin umara bane sun zo ne dan dakon su ne kuma annabi ce ku yi dakon su ku zo ku bani labarin su to sun shi a wannan lokacin a ƙarshen watan Rajab ne shi kuma watan rajab yana ɗaya daga cikin watanni masu alfarma da aka hana yin yaƙi a ciki an haramta yin yaƙi to a daren ƙarshe na watan rajab ne sai suke shawara tsakankaninsu su sahabban annabi mutanen nan fa idan muka ƙyale su a daren nan za su silale gobe su shige garin makka sun tsira me kuke gani ko mu kai musu farmaki ne suna nan suna shawara tsakankaninsu ƙarshe suka haɗu a kan cewa su kai musu farmaki sai suka tashi suka kai musu farmaki suka kashe na kashewa suka kamo ayarin gaba ɗaya suka kamo kuma mutum biyu a matsayin fursunonin yaƙi sauran suka tsere sai suka taho suna cewa idan muka je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za mu ba shi humusi daga cikin abin da muka samu na ganima kaso ɗayan biyar kenan da suka je manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai bai ji daɗin haka ba yace bin aike ku ba dan ku karkashe mutane ko ku yaki a cikin wata mai alfarma annabi ya mayar da wannan ayarin kuma ya mayar da wannan fursunonin yakin hakan sai ya sa waɗannan sahabban suka samu kansu cikin takura da damuwa da tashin hankali kuma mutane suka dinga musu magana wadda ba su jin daɗin ta ƙarshe sai Allah ya sabkar da wannan aya wa yas'alunaka an shahril haram kafirai suna tambaye ka dangane da hukuncin yin yaƙi a cikin wata mai alfarma kenan annabi idan ya ce musu yin yaƙi ya halatta sai su ce aha dan mutanen ku sun kashe mutanen mu sai su samu hanya ta sukan musulmi musulmi da musulunci ina fata mun gane in ya kasance kenan tambayin mushrike suka yi ta da wasu malaman suka ce musulmi ne suka tambayi annabi yas'aluka an shahril haram masu imani suna tambaye ka ya kai annabi dangane da watanni masu alfarma qitalun fihi qitalun fihi me hukuncin yin yaki a cikin su dan su kiyaye dokokin Allah wasu malamai suka ce a mushrike ne suka yi wannan tambaya dan su ji irin amsar da za a ba su dan su samu damar sukan musulunci da musulmi su kawo shubuhar da za su ruda mu wanda su ga musulunci ba ma su ke shiga ko ku wanda suka shiga su jefa musu shakku a cikin zukatansu me ya hukuncin yin yaƙi mushrike suka ce manzo Allah a cikin watanni masu alfarma ai sun san hana yaƙi a ciki to sai Allah ya ce mu annabi qul ce mu mushrikai qitalun fihi kabir yaƙi a cikin wata daga cikin watanni masu alfarma yin shi kabirun laifi ne babba kaga sai aka ba su amsa akan abin da ba su zato abin da aka yi eh laifi ne ku je an muku ba daidai ba an kashe muku mutane a cikin wata mai alfarman wanda bai dace a yi haka ba sai amma Allah yake tanatar da su wasaddun an sabilillah amma fa hana mutane da kuka yi su shiga addinin Allah kuke tare masu imani su bauta ma Allah wa kufurun bihi da kafirce ma Allah da kuke yi ku mushrikai wal masjidil haram bi ma'ana wasaddun an masjidil haram da kuma hana mutane da kuke yi su je daki mai alfarma don su bauta ma Allah su yi aikin hajji ko umara kamar yadda kuka hana annabi da sahabbansa a sulhul hudaybiyya su shiga garin Makka don su yi umara wannan aikin wa ikhraju ahlihi minhu akbaru inda Allah da fitar da ma'abuta garin Makka annabi da sahabban shi da kuka sa suka yi hijira cilas suka bar ma'aifarsu suka koma garin Madina yin hakan da kuka yi Allah ya ce akbaru inda Allah shine mafi girman muni a wurin Allah madaukakin sarki sama da ɗaiɗaikun mutanen da musulmi suka kashe muku a cikin wata mai alfarma ashe kun mance ashe ba ku tunani ai laifin da kuka yi na hana mutane musulunta azabar da musulmin da suka musulunta ko ka hana su su yi addinin Allah cikin sakewa da jin daɗi da kafircin da kuke a kai da kuma hana mutane da kuke yi su je su yi umara ko aikin hajji da kuma fitar da mutane da kuka yi sai da suka yi hijira daga garin maka zuwa madina wannan laifin ya yi muni sama da mutanen da aka kashe muku a cikin wata mai alfarma wal fitnatu sannan kafirci akbaru min al qatl shi ne mafi muni sama da kisan da aka muku a wannan Allah yana mai da martani akan mushrikai kuma ana lallashin musulmi akan abin da suka yi cewa watakila a musu afuwa su tuba a yake musu ina fata mun gane wala yazaluna yuqatilunakum su fa kafirai ba za su gushe ba yuqatilunakum suna yaƙarku hatta yaruddukum an dinikum in istata'u har sai sun sa kun yi ridda daga barin addininku idan sun iya yin haka kullun kafirai suna bi wace hanya za su bi ina za su biyo da ku ta wace hanya za su kurɗo muku don su sa ku yi ridda ku bar addinin Allah don su sa ku kafirta wa man yartadid minkum an dini Allah ya ce to ku sani duk wanda ya yi ridda daga cikin ku ya bar addinin sai koma kafirci fa ya mut ya mutu wa huwa kafirun alhali yana kafiri fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah to waɗannan su ne wanda ayyukansu suka lalace suka ruguje a nan gidan duniya wal akhira da gobe alqiyam yamana duk wanda ya ridda ya bar musulunci ya koma baya zuwa ga kafirci ya mutu akan haka to wannan ayyukansu gaba ɗaya sun lalace a nan gidan duniya ayyukansu ba za su amfane su ba haka gobe alkiyama ma ayyukansu ba za su amfane su ba ina fata mun gane kenan ridda da suka yi suka koma kafirci tunda kaga kafin su yi ridda mutane ne masu imani sun yi sallah sun yi zakka sun yi jihadi sun yi komi da komi to tare da haka wannan ayyukan da suka yi ba za su amfane su la nan gidan duniya la gobe alkiyama matukar sun yi ridda sun kafirce mu Allah bayan sun yi imani wa ula'ika ashabun nar kuma waɗannan su ne ma'abuta shiga wuta hum fiha halidun su kam a cikin gidan wuta matabbata ne masu dawoma ne ba za su tabbata daga cikin ta ba har abada Allah ke shi mai kare innal ladina amanu innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillah وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم شيسا مسلمي سيسيني تاكاس أنسان غمدا irin yadda kafirai suke tsara musu gada daban-daban don su raba su da musulmincinsu kafirai ba sa kwana akan musulmi hasada su suke akan imanin da suke su sun sani suna da yaƙini akan cewa addinin da suke akai kafirci ba abin da ya hana su su ba annabi da al'umma annabi sai hasada ganin cewa bai kamata ba a ce annabi yana a kansu su ahlul kitab shi yasa suka ki musulunci ba wai ba su san annabin bane sun san annabi sun san shi irin yadda suka san ƴaƴan da suka haifa amma hasada ta hana su shiga musulunci shi yasa ko da yaushe suna hasadan musulmi suna hasadan masu sallah shi yasa suke kirkiro musu hanyoyi daban-daban na saraba su da addini na saraba su da musulunci ina fata mun gane ga tsarin almana nan kuna gani da yake yaduwa a dukkanin sasannin kasashen musulmi a tsarin mulkin su tsari ne na kafirci tsari ne na arnanci tsari ne wanda ke cin karo da hukuncin Allah da manzon shi me yasa suka yi haka dan su raba ku da musulunci suna da yaƙinin sun sani ba wata doka da take sa a samu zaman lafiya duk duniya irin dokar musulunci dokar da Allah ya azata kuma Allah nan da ya azata shi yayi mutum kuma shi ya san me ke gyara mutum amma yau babu wata daula da arna suka bari a doron ƙasa take shari'a da musulunci sai ƙasar Saudiya kawai shi ma ƙasar saudiya ne Allah ya fi ƙarfinsu sun kasa su hana wannan shari'a amma sun sa mutanen ƙasar sun kusa zaman ta mutanen basa saboda mulkin su suke rike da shi amma ragaman mulkin tana can wurin turawa ina fata mun gane amma sauran ƙasashen fa sun hana su sam su yi shari'a musulunci sun kawo musu dokokin da suka zamna suka tsara shi ne a matsayin kundi da za a zartar da hukunci a dukkanin kasashen duniya da kuma duka musulmi da kasashen musulmi sun yi sun karɓi wannan da shi ake hukunci barawo idan ya yi sata ga abin da Allah ya ce a yi sai a yi na turawa idan mutum ya yi zina ga abin da Allah ya ce sai a yi na kundi a rubuce ma ba sa jin kuma ya faɗa suke idan ka yi lalata ko ka yi zina da ɗiyar da bata wuce shekara sha takwas ba yanzu kwace ne kai ina fata an gane imana faɗe ne kamata amma in ta wuce sha takwas fa a wannan lafiya launi da hankalinta da yardarta a kai da haka babu wata matsala ina fata mun gane amma warce kam shi ne matsala wannan ita ce dokar Allah da haka za a iya kare mutuncin mutane me yasa mutunci ya lalace mutunci ya zube aka yawaita samun ɗiyan shagu ga sanan bayin Allah da ba laifi a kansu yake ba laifi na kan iyayensu amma ga sanan suna tozarta suna wulakanta wasu ga sanan sun zamanto masu kirim tare da su ba su da kumya ba su da tausai komai za su iya yi so da ba su da gata ba su da wanda ya rene su iya ne na banza da aka samu akan titi ta ya za a samu zaman lahi da kwanciyar hankali idan aka wara hukuncin Allah da na manzan shi amma turawa sun sani sai su dinga shigo muka da wannan tsarika matan ku a ce su fita ba bambanci tsakanin namiji da mace duk yadda namiji zai fafutukan neman shugabanci da matsayi mace ma ta yi mai bambancin su sun riga sun sani annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce lan yufliha qaumun wallau amrahum ra'a har abada mutane ba za su ci nasara ba matukar sun miki al'amarin su ga ayamace ba za su taba cin nasara amma sai su ce mata su fita aje a nemi siyasa a nemi kujerar mulki ku tashi ku yi fafutukan nema irin yadda mazaje suke yi kuma ku tashi ku yi kaga babu wa karna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula duka sun sani shi yasa mutane sai sun farga musulmi sai sun san abin da suke yi su rike addinin su su mishi ruku na gaske kai ya kubuce musu shi yasa ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ku rike shi tamassaku bihi ko tamassaku biha wa'addu alaiha bin nawajis sunna annabi ku riƙe ta sannan ku cije ta da manya-manya haƙorin ku aiki na ya ce ta mi kuma ta riƙo na gaske saboda in kuka yi sakaki akwai yiwa addini ya kubuce muku shi yasa Allah ke shi mai kare Allah madaukin sarki yace innal ladhina amanu wal ladhina hajaru fi sabilillah wa ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim bayan Allah yayi bayani akan wanda suka yi ridda suka kafirce bayan sun imani ya gaya munin sakamakon da aka tanada musu cewa 'yan wuta ne sannan za su dawwama su tabbata a cikin wuta ba za su taɓa fita ba sai Allah ya kawo sufufin mutanen kirki innal ladhina amanu lalle wanda suka yi imani da Allah madaukakin sarki wallazina hajaru da wanda suka yi jihadi dan duk wallazina hajaru da wanda suka yi hijira suka baro garin makka saboda dan su yi addini su cikin zaman lahiya suka koma garin Madina suka baro dukiyoyinsu suka baro gidajensu da iyalansu wajahadu da wanda suka yi jihadi fi sabilillah dan daga kalmar Allah ulaika yarjuna rahmatallah to kaga waɗannan su ne suke kaunar su haɗu da rahamar ubangiji wallahu ghafurur rahim kuma Allah madaukin sarki mai yawan gafara ne sannan kuma mai jin kai ne gaban shi subhanahu wataala sai Allah ya ce yas'alunaka 'anil khamri wal maisir قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس نعم وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ولو شاء الله لأعنتكم إن الله إن الله عزيز حكيم الله يسألونك عن الخمر والميسر يا من الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألونك سنة تنبيك عن الخمر والميسر دنغني دا أبن دي شافي حكم شنجيا دين تشاتا يا من الله منين حكم شنجيا منين حكم تشاتا menene lamarinsu me ya kamata a yi game da abin da shafi alhamru wal mesa ita dai giya shine abin da ke lullube hankali gaba daya ta yadda wanda ya shata bai san abin da yake yi caca kuma kama abin da kuka sani ne bi ma'ana modi kenan ita modi cikin biyu ne ko ka taɓe ko ka samu ita ce modi abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ya ce فيما يصيبون من لذتها وفرحها إذا شربوها abinda ake nufi da giya fadar Allah da yace kul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u linnas ce musu ko amsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zaka ba su game da abin da ya shafi al'amarin giya da caca fihi ma ithmun kabir a cikin giya da caca akwai laifi kabirun mai girma wa manafi'u linnas sannan akwai wani amfani ga mutane wa ismuhuma akbaru min naf'ihima sannan laifin da ke cikin giya da caca shine mafi girma sama da amfanin da ke cikin giya da caca abdullahi dan abbas ya ce abinda ake nihi da manafi'u linnas amfani da ke da kwai a cikin giya da caca yace fi ma yusibunahu min ladzatiha wa fariha idza sharibu amfanin shine ɗanɗanan da suke ji yayin da suke shan giya shine amfanin kawai da ke cikinta ibn jarir ya ce amfanin da ke cikin kuma caca shine abin da suke samu na kasan mutane tunda ka zo ka ba da kasan ka wanga ya ba da kasan kai ka kwashe kai kadai shine amfanin ko to ku sani akwai amfani cikin su ba a cewa babu amma laifin da ke cikin giya da caca shi ya fi sama da amfanin da ke cikinsu amfanin giya da amfanin caca wani amfani ne takaitacce ne saboda amfani da ke da alaƙa ta rayuwar duniya zai zo ya ƙara ya wuce amma cutar da ke cikinsu cuta ce da take da alaƙa ta gobe alƙiyama kuma gobe alƙiyama yini ne ko lokaci ne wanzashe wanda baya ƙarewa ina fata mun gane shi yasa ibnu kathir rahimahullahu ta'ala ya ce, amma ismuhuma fahuwa fiddin, kusancewa laifin da ke cikin giya da caca laifi ne da ke da alaƙa da addini, wa amma almanafi'u fa duniyawiyya, amma amfanin nasu na duniya ne, min haithu inna fiha naf'un, min haithu inna fiha naf'ul badan, saboda a cikin giya da caca akwai amfanin jiki wa tahdimu ta'am mai shan giya giya tana taimaka masa wurin narki abin da ke cikin cikinsa wa ikhrajul fadalat da fitar da dattin da ke cikin jikinsa wa tahshizu ba'd al-adhan sannan kuma takan ba sa karshashi da zurfin tunani a wasu lokutan wa lazzatul shidda al-mutriba allati fiha sannan kuma da jin dadin nashadin da yake samu na maye a cikinta ta kamar yadda Hassan ya ce wa nashrabuha fatatrukuna mulukan wa aswa usdan la yunahnihuna liqa'u yace zamu shagiya sai ta bar mu a matsayin kamar sarakuna ko kuma masu mulki ina mashayi zai zo a cikin mutane ga duka yaran sa ne hidima ne kawai suke masa so da yabo baya cikin hankalinsa kaga wanga wani nau'i na shadi da wani amfanin da yake samu ko ko kaga yana, yana tafiya kan titi cikin shara yana shiga gwalalo amma ganin shi duk titin nan shi kaɗai ne ake ɗaga mu hannu ana tarban shi ana mishi jiniya haka yake gani a cikin ƙwallo haka yake ji ya ci bashin mutane ya yi rikici nan sai ga kawai normal ne baya da matsala da kowa ya kwanci shi ya ɗaga radiyo na ji kawai haga nau'i ne na mi amfanin da suke samu ina fata mun gane imamu mujahid yace inna hadhihi awwalu ayatin nazalat fil khamr lalle wannan ita ce farkon ayar da ta sabko game da al'amarin giya yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabir thumma nazalat allati fi surati nisa imam mujahid yace sannan sai ayar da take cikin suratul nisa ta sabko ya ayyuhalladhina amanu la taqrabus salata wa antum sukara ya ku wanda kuka imani da Allah kar ku kusanci sallah alhalin kuna cikin maye dan kuna cikin maye ba za ku san abin da kuke faɗa ina fata mun gane thumma nazalat al-ayatu allati fil ma'ida sannan ayat da take cikin suratul ma'ida ta sabka fa haramatil khamr sai ta haramtar da shan giya kana kaga shan giya mataki mataki ne aya ta farko aya ta cikin suratul baqara da makaranta yanzu imamu abu dawud ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau hadisin umar dan khattab qala umar yace lamma nazala tahrimul khamr lokacin da haramcin giya ya sabko qala umar sai umar yace allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya ya allah ya mana bayani bayani warkakke game da abin da shafi lamarin giya fa nazalat al aya allati fi surati al baqara sai ayar da take cikin suratul baqara ta sabba wanda muka karanta yanzu yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin nas kaga a cikin ta ba za ka iya hararo an haramta sha an dai nuna cewa shan giya da yin caca akwai laifi mai girma akwai amfani tattare da kuma shan giya da yin caca duk da dai laifin ya fi girma sama da amfanin da ke cikinsu haga ba hararo an haramta ina fata mun gane qala fadu'iya umar lokacin da wannan ayat ta sauko cikin surat ta cikin suratul baqara sai aka kiro umar dan khattab fa quri'at alayhi sai aka karanta mishi ita fa qala sai umar ya kara cewa allahumma ya ubangiji bayyin lana fil khamri bayanan shafiya ya allah ka mana bayani game da abin da shafi lamarin giya bayani mai warkaswa fa nazalat al ayatu allati fi nisa sai kuma ayat da take cikin suratul nisa ta sauka يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يا كون دكوك إيماني دا الله كركو كسانشي صلى الحال كنا cikin mai kaga ita ma ba za ka haramto an hana mi ba an hana shan giya kwata kwata sai dai an ce in za ku sha giya ku kakaici lokacin da ba na sallah bane ba ta yadda kun sha kun bar maye sai ku je ku yi sallah da wannan ayat ta sabko sai mai yekuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yekuwa فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ينادي sai kasance mai yekuwa annabi idan aka tada sallah sai ya yekuwa ko za a tada sallah sai ya yekuwa yana mai cewa ala ku shurara ya ku mutane la ya karabanna salata sakran kar ya kuskura mai maye ya kusanci sallah fa du'iya umar fa quri'at alayhi sai aka kiro dan umar dan khattab aka karanta masa wannan ayar da ta sauko cikin suratul nisa فقال سي عمر يتي اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا يا الله كبينا من game da lamarin giya bayani mai warkaswa فنزلت هذه الآية سي wannan aya ta sauko cikin suratul maida fa hal antum muntahu shin ku za ku kuma su bari ne فقال عمر سي عمر يتي انتهينا انتهينا marga mun bari kenan aya ta cikin suratul maida ita ce ayar da ta sabko da hukuncin haramta shan giya da yin caca Allah ya haɗa hukuncin shan giya tare da abin da ya shafi gumaka don ya nuna muni na shan giya da yin caca amma kaga an haramta ta ne bitadrish sannu sannu baya har aka so aka raba su da ita so da mutane ne wanda sun saba shan giya ta hanyar tsima wasu abubuwa kamar dabino da inabi da makamantansu ina fata mun gane imamu abu dawud ya fitar da hadisi da sanadi hasan an ibn abbas daga abdullahi dan abbas قال يتي يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس يتي وأن آيوي قدابيو نسختها التي في المائدة آية تكي تكون سورة المائدة اتتشافي وأن آيوي إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ko nisance su ina fata mun gane kenan kaga giya an haramta ta ne da sannu sannu ba lokaci guda ba ganin cewa mashayanta a wannan lokacin sun dade sana sha wa yasalunaka ma za yunfiquna qul al'afu sannan annabi mutane suna tambayarka ma za yunfiquna me za su ciyar qul ka ce musu al'afwa su ciyar da al'afuwa al'afuwa shine alfadl rara ta dukiya abin da ya hau akan abin da kake da na jari shine al'afuwa abdullahi dan abbas ya ce al'afu ma fadala an ahlika abin da ake ce min al'afu kinnan shine abin da ya saura bayan ka ciyar da iyalinka gaba ɗaya shine za ku ciyar shine za ku yi sadaka da shi shine za ku bada daga cikin abin da Allah ya fore ku haka imamu ibn jarir ya ya rajahantar na cewa abinda ake nihi da al'afu shine alfadlu mimma da rajul ina fata mun gane abinda ya saura ya rara daga cikin dukiyar mutum imam muslim ya fitar da hadisi a cikin ingantaccen littafin shi hadisin jabir qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yace ibda bi nafsika fara da kanka fatasaddaqa alaiha kama kanka sadaka kula da kanka karan farko ke fa in fadala shay'un fali ahlika idan wani abu yayi saura daga cikin dukiyarka to ciyar da iyalinka ba iyalinka sadaka fa in fadala an, an ahlika shay'un falidhi qarabatik idan wani abu ya yi saura bayan ka ba iyalinka to ka ba makusantanka daga cikin mutanenka makusanta na jini fa in fadala an zai karabatika shay'un idan wani abu ya rage bayan ka ba makusantanka na jini fa hakaza wa hakaza sai ka bada ta haka da kuma bangarori guda biyu gaba daya kenan fa baina yadayka ba na gabanka wa an yaminika wa an shimalika ba da ta damaka ba da ta hagunkinka wannan shine amfanin dukiya ba wai taskance ta ba kana bukata a ce ka mallaki miliyon kasa ina amfanin a ce ka ta ka taskance dukiya ka tara ta baka ce da ita ba fi sabilillah ana bukata baka bayar ba dangin kana cikin bukata baka basu ba ina amfani irin wannan dukiya imamu muslim ya fitar da hadisi da abu dawuda lafazin na imamu abu dawuda ne hadisin abu huraira abu huraira ke cewa amaran nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bis sadaqa annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi foro da yin sadaka fa qala rajulun sai wani mutum ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah indi dinaru ni fa ina da dinari fa qala tasaddaq bihi ala nafsika sai annabi ce isadaka da wannan dinarin akan kanka amfani kanka qala indi akhar sai ce ma annabi ina da wani dinarin na daban qala tasaddaq bihi ala waladik ciyar da wannan dinarin akan ƴaƴanka qala indi akhar sai ce ma annabi ina da wani dinarin kuma na daban qala tasaddaq bihi ala zawjatika aw ala zawjika ka ciyar da wannan dinarin akan matarka qala indi akhar sai ce ina da wani dinarin na daban kala tasaddaq bihi ala khadimika ka ba mai maka hidima ba dan gidanka ba yaron gidanka kala indi akhar yace ina da wani dinar na daban kala anta absar a wannan lokacin kuma kai ka san inda ya kamata ka bada kenan farawa fara da kanka ba ƴaƴanka ba matanka ba makusantanka ina fata mun gane sannan kula da dan gidanka yaron gidanka kar ka ƙetare yaron gidanka ka je ka bada wani wuri idan ka kyautata ma yaron gidanka ka bashi daga cikin abin da Allah ya baka wannan zai sa daɗin zaman ku ya ƙara ɗaurewa ya ƙara samun kyakkyawan ikhlasi wurin kiyaye da dukiyarka da haɓaɓaka ta amma ɗan gidanka na kallo ka kwashi dukiya ka bada yana cikin bukata me zai hana yaudare ka cikin dukiyarka shi ke wahala da shi ake tara ta ka ƙetare ka bada wani wuri akwai mutanen da in zakka za su bada suna jin yaurin su ba yaran gidansu wai a tunaninsu idan suka ba su su ma za su wadata su rabu da su ba haka nan bane ba wallahi idan ka kyautata mishi ka bashi daga cikin dukiyarka ka bashi zakka saboda yana daga cikin mabukata in har yana cikin hakan zai ƙara ɗure zaman ka da shi tanda tabi'a ce ta zuciya an sa ta ƙauna da karkata zuwa ga mai bata ya za a yaudare ka haka ya kamata a ce mutum ya yi da duke shi haka imam abu dawud ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau daga abdullahi dan amr qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzan Allah tsira da amince Allah subhanahu a gare shi yace kafa bil mar'i ithman an yudayyi man yaqut ya ishi mutum matsayin laifi mai girma a ce ya walakanta wanda yake wajibi ya kula da su kana da halin ka kyautata ma mutanenka diyanka matanka amma ka tuzarta su ya zamanto kai sunanka a gari ne ake jin shi amma a gida ba abin da kake amfanawa kaga wannan ya ishe ka a matsayin laifi mai girma haka imamu muslim ya fitar da hadisi da imamu tirmidhi hadisin abi umama qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da mace Allah tabbata a gare shi yace ibna adam ya kai dan adam innaka an tabdula al-fadla khairul lak ka sani kai ka yada falala rara abin da Allah ya baka na dukiya ka yada shi shine mafi alkhairi a gare ka kaga ko annabi ba zai gaya maka ba sai tabbat ko abin da yake alkhairi a gare ka ka samu alkhairin gidan duniya sannan ka samu alkhairin gidan lahira amma nawa ne yau mutanen da suke da kuɗi taskance kullun tara su suke shi dai a ce ya kai miliyon kaza shi dai a ce ya kai miliyon kaza shi dai a ce ya mallaki miliyon kaza wasu har sallah suke ta farin cikin cewa sun tara miliyon kaza a kwantinsu in ka tambaye shi ya taɓa masallaci babu ina makarantar da kai babu makwabtanka suke da kai babu kulawa kai dangin shi na jini ma ba su san yana da wannan dukiya ina amfanin irin wannan dukiya wa an tumsikahu sharrul laka annabi ce ka rike falalar dukiya ka kibada ta sharri ne a gare ka tabbat ku wallahi sharri ne gare ka tunda annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam annabi ce wala tulamu ala kafafin amma kai ma dan adam ba za a zarge ka ba akan abin da ya wadace ka kawai bai isa ba ka bada shi kai ba abin zargi bane ya kasance abin da ke shigo ka gwargwadon rayuwarka ne cinka da shanka da iyalinka da makarantar yaranka da makamantansu a wannan lokacin in baka bada ba in baka yi sadaka ba kai ba abin zargi bane amma duk abin da ya wuce bukatarka ya hau akan rara ne na dukiyarka sama ya kamata a ce kana ciyar da shi ka bada dama ka bada hagu balle ma makusantanka da wanda yake mutane da ku hada jini da su ina fatan mun gane shine wa yasalunaka ma za yunfiquna qul afu kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkarun haka ne Allah madaukin sarki yake bayyana muku ayoyin shi la'allakum tatafakkarun ko za ku yi tuntani ku gane abin da zai amfani ku fi duniya wal akhira a nan gidan duniya sannan da gobe alkiyama ku gane me zai amfani ku a nan gidan duniya ko da gobe alkiyama wa yasalunaka anil yatama suna tambayarka game da lamarin da ya shafi marayu me ya kamata a yi da su ya ya kamata a tarbiyantar da su ya ya kamata a yi da dukiyarsu saboda a da mutanen da suke rike da marayu suna cikin takura da damuwa saboda wasu ayoyi da suka sabka suna magana game da abin da ya shafi al'amarin maraya kamar yadda imamu abu dawud ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau hadisin abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas ya ce lamma anzalallahu azza wa jal lokacin da allah maɗaukin sarki ya sabkar da wannan aya wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan kada ku kusanci dukiyar marayu kada ku kusanci dukiyar marayu ko marayu sai da abin da yake mai kyau ne da ayar da ta sabka innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara lalle wanda suke cin dukiyar maraya bisa ga zalunci su san ba abin da suke ci cikin cikunan su sai wuta da wannan ayoyin suka sabka sai waɗanda suke rike da marayu suka tashi suka garzaya suka yi ƙoƙarin rabe abincinsu da na maraya suka yi ƙoƙarin raba abin shansu da na maraya da abincin tare ake ci tunda maraya an bar masa kuɗinsa kai ma ga kuɗin kaɗan kasuwa ne sai ka ɗauki kuɗin maraya ka haɗa da naka kana juyawa abin da aka samu na riba sai ka ɗauki kasanka kuma ka daɗa ma marayi a cikin kasansa sai kuma a sayo abinci tare sai ka so gwalgwadon na mutanenka gaba ɗaya sai ka so mashi daga cikin duke shi gwalgwadon abin da zai ci sai a haɗa a tuwo guda a ci da wannan ayo suka sabka sai suka ji tsoro yan sai aka so maraya abincin shi kaɗai ruwan da za ya sha shi kaɗai a mashi da shi shi kaɗai idan ya ci ya ƙoshi ya kasa cinye shi sai a ce a ajame shi an jima ya ci idan ya kasa cin shi sai a bar shi har ya lalace dan jin tsoron abin da ayoyin da suke bayani na azaba ina fata mun gane daga baya sai Allah ya sauko musu wannan saukin shine wa yasalunaka an yatama suna tambaye ka game da lamarin marayu ya ya kamata a mu'amalance su qul islahun lahum khair annabi ce musu gyara game da sha'anin abin da ya shafi marayu shine mafi alkhairi ku kyautata musu ku kyautata tarbiyarsu abin da suke bukata aka san ba banna bace a cikin dukiyarsu a musu a tattala dukiyarsu a juya musu ita ka iya haɗa naka da nashi, ka haɗa jari, ka yi kasuwanci, ka ɗebe naka daban idan an samu riba, shi ma ka sa masa nasa daban, ana rubutawa yau da gobe har ya kai lokacin ƙarfinsa da hankalinsa sai ka ɗebi tashi dukiyar ka bashi. In kuma ya yarda ku yi gamido a yi ta yi sai ku haɗa kowa ya san kasansa. Shi ne islahun lahum khair. Ku yi gyara tattare da su shine mafi alkhairi. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. idan kuma kuka cakuɗa da su abinci guda abin sha guda fa ikhwanukum to dama ƴan uwanku ne haka ya kamata ku yi wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih saboda shi Allah madaukin sarki ya san mai san gyara daga cikin ku ya san ko mai san banna duk wanda zai abin kirki Allah ya riga ya san shi kenan ku yi kokari ku yi abin kirki game da abin da ya shafi al'amarin marayi walau sha Allahu la'anatakum da Allah ya ga dama sai ya gashi yadda ku amma Allah bai yi hakan ba inna Allah azizun hakim lalle Allah madaukin sarki mabuwayin sarki ne sannan kuma mai hikima ne cikin dukkanin ababen da yake zartarwa nan zamu dakata abin da faɗa daidai Allah samu samu ladan shi kuskure ko makwacin haka Allah ya fi mana gaba ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullah